أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta Sunna TV EKS Islam Kitabu wa Sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko ƙa'idodin haɗa nasoshi da kuma yadda ake wato aikata wato tabbatar da waɗannan ƙa'idodi a aikace kenan wannan shine darasinmu na saba'in kenan a cikin wannan darasi darussa da muke gabatarwa muna tafiya ne da littattafai guda biyu kamar yadda kuka sani littafi na farko daf'u ihamil tirab an ayatul kitab na Sheikh Al-Allamatul Qur'ani Muhammad Al-Amin Shanqiti da kuma as'ilatul Qur'ani Al-Karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi rahimahumullah wa rahimallahu jami'al muslimin to a yau zamu tashi ne akan a cikin littafin as'ilatul Qur'ani Al-Majid wa ajwibatuha domin muna bin jerin ayoyin Al-Qur'ani ne to aya ta 200 da ta 116 a cikin wato suratu al-ma'ida a ƙarƙashin mas'ala ta 263 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya a ƙarƙashin mas'ala ta 263 kenan 263 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala isa alaihi salam ya aka annabi isa yace wala a'lamu ma fi nafsik inda yace Allah ta'lamu ma fi nafsi Allah ka san abin da ke cikin raina wala a'lamu ma fi nafsik ni kuma ban san abin da ke cikin ranka ba aya ta 116 duk da yake akwai sabani tsakanin malamai a wani lokaci ne Allah zai ma annabi Isa wannan magana wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah na farko a cikin wannan sura idh qala Allah ya Isa ibn Maryam adhkur ni'mati alayka wa ala walidatika bai farawa da wawun ga masu hadda alqur'ani na biyu kuma yana da wawun to wa idh qala Allah kaga ya nuna kamar atafina to waɗansu malamai sun ce nan shi ma maganar a lokacin da Allah ya ɗaukakar da shi ne Allah zai masa wannan tambaya domin an yi ƙoƙarin kashe shi Allah ya ɗaukakar da shi zuwa gare shi rafa'ahu Allahu ilaihi ba an ce rafa'ahu ba kawai an ka tsaya domin waɗanda suke kawo shi ba su ce an ce an ce an ɗaukaka ai an ɗaukakar darajar mutum ne yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah ya ɗaukakar da malamai ai darajoji yace ina fata an fahimci ni annabi idris allah ce wa rafa'nahu makanan aliyya wa rafa'nahu makanan aliyya mun daukar da shi matsayi mai girma nan ma ya faɗi amma annabi isa ya ce wa rafi'uka ilayya zan daukar da kai zuwa gare ni to wadan suka ce lokacin da an ka daukar da shi ne kafin alkiyama wasu kuma suka ce a'a nan alkiyama ne za a ce wa idh qala allah ya isa ibn maryama anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah annabi isa ya barra daga gare su mala'iku su barra sannan kuma wa junansu su barra ga juna sannan kuma gumaka da anka bauta masu masu barra daga gare su almuhimmu dai duk abin da an kai na ƙarya ranar tashin alkiyama zai warware Allah kai mu nasari to sai har aka kai inda ya ce ma Allah ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik Allah ka san abin da ke cikin raina amma Allah ni ban san abin da ke cikin ranka ba wa kullu dhi nafsin fa huwa dhu jismin duk wanda adda rai yana da jiki لأن النفس عبارة عن الجوهر القائم بذاته دوما أبن أكيد إذا النفس الجوهر وني جوهرينا سنادري كنا القائم بذاته القائم بذاته وندي ياس إيودا كنسا المتعلق بالجسم وندي كده علاقة دا جيكي تعلق التدبير wato alaka ko ratayuwa ta tafiyarwa ma'ana ranka shi yake tafiyar da jikinka idan ran ya tafi jikin babu zancen tafiyar da shi wallahu ta'ala shi ko Allah munazzahu anil jismi ya nisanta daga jiki to ya amsa take malam yace kulna zamu ce annafsu tutlaqu ala ma'nayaini ita nafsu ana amfani da ita akan ma'ana guda biyu ahaduhuma na farko hadha wanda mun ka faɗa na cewa shine abu wanda yake jauhari ne wanda yake tsayuwa da kansa wasani abu na biyu haqiqatu shay'i wa zatihi haqiqanin abu da zatinsa kama yuqalu kamar yadda ake cewa nafsu az-zahabi nafsu az-zahabi ma'ana ana haƙiƙanin wato az-zahab zinariya wal fiddati da azurfa mahbubatun abu ne wanda ana kamunarsa ai zatuhuma ai zatuhuma zatin su ko a ce ai zatuhuma duka ana iya cewa wal muradu bihi fil ayati abinda ake nufi a cikin aya thaniyan na biyu hadhal ma'ana wannan ma'ana kina Allah ka san haƙiƙani na ni kuma ban san haƙiƙanin ka ba wannan shine abinda malam ya kawo to anan dole sai mun dan ƙara bayani a cikin abubuwa guda biyu na farko a babin aqida shin an kai ma Allah itlaqin abu ba a cewa a'a an kore shi ga Allah subhanahu wataala misali tawili ba a yin shi sai in ya zamanto akwai abin da zai bada izinin ai wannan tawili misali waɗanda suke suka ga aqida ta ahlus sunna su ce ai su ma suna yin tawili a'a shi tawili inda dalili ana yin sa misali inda Allah ce innal ladhina yubayi'unaka waɗanda suke maka mubaya'a ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma yubayi'una Allah suna ma Allah mubaya'a ne sai Allah ce yadullahi fawqa aydihim hannun Allah ne a saman hannayensu to an kusan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to tunda a aqida mun san cewa Allah daban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daban Allah mahalicci ne manzo sallallahu alaihi wa sallam halitta ne kenan ta wannan ne yasa ahli sunna sun kai tawilin wannan shi yasa tawili ana karɓar shi da hujjoji da dalilai amma inda ba a samu irin wannan ba to nan ba za a iya kore shi ba inda Allah ce bal yadahu mabsutatani hannayen Allah suna da yalwa masu yawan kyauta ne kenan nan ba za a ce Allah bai da hannaye ba kuma a cikin suratul nan hannaye guda biyu kamar da kuma hadisai suke nunawa wakilta ya dai yamin duk da ke wata riwaya ta zo yana nuna cewa Allah yana da hagu amma malamai suka ce a shi mai riwaya shine yayi amfani da cewa hannunsa ko kuma kuskure ne yayi amma dai kilta ya dai yamin to sannan awalam yaro anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman na an ce aydina kamar ya zo jam'i musanna a larabci na idan tuwa jam'i in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma in kun karkata tatuba mace biyu ake magana sai an ka ce kulubu kuma ba a ce kalba kuma ba wasu ka ce saboda larabci jam'i ya fi sauki na a ce kalba kuma wasu kuma suka ce a'a dama musanna matsayin jam'i na akwai wannan mas'ala cikin larabci akwai kuma wannan mas'ala cikin usulul fiqh a wajen malikiya jam'i yana farawa ne da abubuwa guda biyu duk da yake an fitar da sallah domin mutum biyu in sun yi sallah matsayin jam'i take sun fitar da wannan waɗanda suka saba musu akwai dalilai da dama kadiba cikin al-muhazzab fi ilmi usulil fiqh al-muqaran na ustaz dr abdul karim an-namla kaga wannan munaqashat cikin adilla da sauran littattafan usulul fiqh wannan kenan kenan nan da yace aidina hannayen guda biyu ko kuma ai amilat aidina nan bai ce abinda mun kai ba sai ce hannayen mu suka aikata kenan nan danganto shi zuwa ga Allah da an danganta shi zuwa ga jam'i amilat aidina ce ba wai ana nufin da hannayen shi ba Allah subhanahu wataala ya aikata su ina fata an fahimce ni amma annabi adamu lima khalaqtu bi yadayya nan ya nuna da hannayen Allah subhanahu wataala da haka dai a takaice dole na waɗannan sifofin a tabbatar da su sai dai akwai abubuwa guda uku da aikin Allah da sifofin Allah da zatin Allah ba sa kama da halittu kinan sai ka gane Allah laysa kamithlihi shay ba abin da yake da kama da Allah in an ce abu kaza na Allah to ba ana nufin daidai da bayi yake ba shi yasa zaka ga dukkan masu tashbihi sai sun yi banna ko ko hatta da mai kore sifofin sai ya sai ya tuna cewa ya kamanta Allah da wani sannan ya kore ma Allah waɗannan sifofin shi yasa ake ganin cewa dukkan su suna da alaka da mushabbiha da mu'attila mushabbiha masu kamanta Allah da halittunsa mu'attila kuma masu kore ma Allah sifofin da ya tabbatar maka sako manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi ingantacce to dan haka dai anan sai ka tabbatar da cewa Allah bai da kama da komai ba za a ce Allah haske da ba da an ka ce Allahu nuru samawati wal ard wasu ka ce nan ana nufin nuru samat munawwir Allah mai haskakar da su an gane ko ba a ce Allah haske bane don in ka kamanta Allah da haske kenan kuma kama ka kamanta shi da halittunsa an gane ko na dai kenan na biyu kuma sai ka wa huwa samiul basir sai ka tabbatar ma Allah da abin da ya tabbatar ma kansa na uku sai ka wato tabbatar da cewa ba yadda za a yi tunda Allah bai baka san yadda Allah yake ba kidan ba za ka iya sanin zatin Allah ba ba za ka iya sanin sifofin Allah irin yadda suke ba ina fatan ana fahimta ta kuma ka tabbatar da cewa ba za ka iya wannan ba wato qat'u tam'a an idrakil kayfiyya kamar yadda Muhammad al-Amiri Shanqiti ya fada a cikin al-Azb an-Namir dan haka dai ba za ka iya sanin yadda sifofin Allah subhanahu wata'ala yake ba dan haka ya kamata mu fahimci wannan to dan ma an ce ta'lamu wa fi nafsi wala a'lamu wa fi nafsik ai ran Allah an san ba ɗaya bane misali da ran mutane don ya kira kansa al-hayyu dan haka sai mu bar mu Allah sanin irin yadda rayuwarsa take wannan kenan mas'ala ta gaba kafin mu je gaba sai mas'ala ta nafsu da malam yace ana amfani da ita ma'ana guda biyu to ina nufin a cikin larabci ko a cikin alkur'ani a'a an-nafsu tana da ma'anoni fiye da biyu ba waɗannan guda ɗaya ba ba ana nufin zatin abu ba ko ko shi wannan jauhari kamar da ya kira shi jauhari irin istikhdamin kalmomi na ilmul kalam amma dai ana nufin rai a'a kalima ta an-nafsu wani lokaci cikin alkur'ani tana iya zakkuwa da ma'ana ta dan adam shi karan kansa Allah ce min ajli dalik katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighairi nafsin kamar yadda malamai suka faɗa wanda ya kashe mutum nan ba ana nufin rai ba don ita nan dan adam ba a iya kashe ta mutum ne ake iya kashewa ina fata ana fahimta ta an gane ko to sannan kuma annafsu wani lokaci tana zakuwa ta'kidi tana nufin wato an tabbatar da abu ja al muallimu nafsuhu mutum ya zo da kansa karan kansa an gane ko shi da kansa kamar yadda malamai suke cewa duk da yake ta'kidi ne irin da malam Bahaushe wani lokaci kuma don tinkahu ma da Hausa sai a ce ni da kaina zan yi kaza to amma masu yarda sai ce to in baka tai da kanka ba kai aiki wani ne zai da kan wani zaka ce kai aiki idan suna son su yi raddi ga mai girman kai to ala ayyati hal kalima ta annafsu kuma tana zakkuwa da ma'ana rayuwa kamar yadda sun ka faɗa wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ala ayyati hal kalima ta annafsu ba waɗannan ma'anoni guda biyu da take dauka ba dan haka wato sai ayi wato hattara To sai mu je gaban mas'alar mu ta gaban mas'ala ta 264 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala Isa alaihi salam ya aka annabi Isa yace ma qultu lahum illa ma amartani dan qultu lahum illa ma amartani bihi aya sun gunce ta an gane ko ma'ana ba su kawo ta gaba ɗaya ba amma dai asalin maganar ma qultu lahum illa ma amartani bihi ban gaya musu kuma ba sai abin da ka umurce ni da shi aya ta 117 a cikin suratul ma'ida malam yace ma'a annahu qala lahum kathiran min al-kalam al-mubah tare da cewa kuma ya gaya musu magana wadda take wadda a halattata ghairal amri bit tauhid ba tauhidi kadai ba yayi maganganu da su da dama qulna zamu ce ma'ana huma qultu lahum fi ma yata'allaqu bil ilahi ban ce musu komai ba game da abin da yake da alaka da mi da da da da wato zatin ubangiji ko abin da ya shafi tauhidi shine abin da ake nufi kenan sai zamanto idan mutum yana magana wani lokaci ba yana nufin akwai abin da yake magana a kansa tunda ana zancen wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah na ana zancen shin shi ya umurni da a rike shi abin abin bauta da shi da mahaifiyarsa to shi yasa ce ma qultu lahum illa ma amartani bihi ban ce musu komai ba sai abin da ka umurce ni da shi an gane ko ma'ana cikin tauhidi ban baya fassara shi ce an ibudullaha rabbi wa rabbakum shine na ce musu ku bauta ma Allah ubangiji na da ubangijinku kuma ayu da dama sun faɗi wannan annabi Isa ya faɗi wannan laqad kafara alladhina qalu inna Allaha wal masih ibn maryam wa qala al masih ya bani isra'ila ibudullaha rabbi wa rabbakum kuma akwai irin wannan aya a cikin suratul maida wajen har da alrammomi laqad kafara alladhina qalu inna Allaha wal masih ibn maryam qul faman yamliku min Allahi shay'an in arada an yuhlika al masih ibn maryam wa ummuhu man fil ardi jami'a kaga wannan لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك واتشان كما لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح اكو تا اوكو كما har yanzu a cikin suratul maida laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha dan masu hadda alqur'ani Allah ya taimake mu gaba daya da haka wannan shine idan mutum yana magana akan wani abu kar ka dauke shi idan yana magana akan abu khas kamar da sha'am ana magana kan abu keɓantacce da magana kan tauhidi kace to ai ya faɗi ta magana da bata a'a nan ana zancen tauhidi ne abinda ake magana akan sa kada ka zo ka juyar da wato magana zuwa ga son ranka saboda akwai masu irin wannan tabi'a to eh mu ce tabi'a ما قلت لهم الا ما ارتني به ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم هاي yake cewa a cikin wannan aya in kuntu qultuhu faqad alimta in har na faɗe shi to faqad alimta haqiqa Allah ka sani in na faɗi cewa kamar su bauta ma wani wanda ba kai ba ba wai in na ce su bauta maka ba an gane ko malamai na hau suke cewa fi'ili madi kana fi'ilinta wato wanda zai zamantowa khabarkinta bai zamantowa fi'ili madi malamai suka ce a'a ba gaskiya bane don gashi ne ya ce in kuntu qultuhu bai in bai ce in kuntu aquluhu ba ta haka yana yiwa khabar kana ya zamanto madi mai so ya diba cikin at-tadribatul lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif juz'u thani zai ga wannan mas'ala din da sauran littattafai na na lugha mas'ala ta gaba mas'ala ce ta 265 fa in qila idan aka ce idza kana isa lam yamut annabi isa bai mutu ba wa inda ma huwa hayyun yana da laifin sama a can sama kamar yadda aqidat ahli sunna ta tabbatar saboda ayoyi da hadisai mutawatirai fa kaifa qala ya aka yace falan ma tawaffaitani lokacin da ka kashe ni qulna za mu ce arada bit tawfi itmam muddati iqamihi fil ard na ana nufin tawaffi cika domin kalma ta tawaffa tana nufin cika abu kenan kamar kwanakin da aka bashi ana cewa tawaffa dainahu ya karbi bashin sama ana yana karɓar sa kaɗan kaɗan kuma mutuwa ma ana cewa ta karɓi ka saboda kwanakin ka ɗaya ka karɓe su har sun ka ƙare hatta ya tawaffa hunnal mautu sai ta ɗauke ka an gane ko ko kuma tawaffa ana nufin kayi bacci domin Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar kaga masu son rai kalima tana daukar ma'anoni daban-daban amma sai su zabi wanda suke so sai su koyi sauran saboda su fassara irin yadda ransu yake so da aqida da suke so su tabbatar sai dalibin ilimi ya karanta al-ishtirak da kuma ma'anil kalimat da kuma siyaqi as-sabiq wal-lahiq da kuma al-jam'u bainan nusus kowanne mai ayoyi a tattaro su da sauran hadisai sannan a fahimci mas'ala ba wai a ɗauki hadisi guda ba kawai a ce a yi bayani a gane mas'ala ko a ɗauki aya guda a ce a gane mas'ala kamar yadda waɗansu suke yi wa itmamuhu qad sabaka fi qawlihi ta'ala cikawar zaman shi a cikin ƙasa Allah ya faɗe shi إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي كنا زن cika maka lokacinka na zaman ka a bayan ƙasa sannan in ɗauke ka koko inni mutawaffika zan sanya ka bacci wa rafi'uka ilai sannan in ɗaukakar da kai ko ko inni mutawaffika ni ne mai kashe ka wa rafi'uka ilai in ɗaukakar da kai ko inni mutawaffika zan sanya ka bacci ko ko mutawaffika zan kashe ka to amma in mun ce kashe ka wa rafi'uka ilai in ɗaukakar da kai ba shi na nufin an kashe shi ba sannan an ka ɗaukar da shi a'a alwawu la tufidu tartib asalin magana inni rafi'uka ilayya mutawfika ni ne mai daukakar da kai zuwa gare ni kuma ni ne mai kashe ka ma'ana ba su da ikon da za su kashe ka domin an ka kawo wawun ba tana nufin dole ba wanda ya zo farko shine karshe a'a yana yiwa in nace ja'a muhammad wa ahmad muhammad ya zo sannan ahmad ya zo ko kuma ja'a muhammad wa ahmad ahmad ya zo sannan muhammad ya zo ita wawun ba ta nuna tartibi fa'un ita na nuna tartibi ja'a muhammad fa ahmad muhammad ya zo sannan ahmad ya zo amma babu lokaci mai tsawo shi ma babu lokaci mai tsawo ga al'ada abu domin wani lokacin lokacin zai yi tsawo saboda al'ada wannan na bin bayan wannan Allah ce alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fatusbihu al-ardu mukhdarra ba ga Allah ya saukar da ruwa ba sai kasa ta koma kore shar ba wai da an saukar da ruwa ne kasa take korewa shar a ana nufin kowanne ana hankalta ma lokacin shi thumma khalaqana an-nutfata alaqatan fa khalaqana al-alaqata mudghatan fa khalaqana al-mudghata idama fa kasawna al-idama lahma kaga nan da fa'un Allah yayi amfani bai ce thumma thumma ba cikin halittar dan adam alhali kowanne kuma yana nashi lokaci kafin a kare halitta duk da yake wasu malamai sun ci cikin kwana 120 amma zance mafi inganci cikin kwana 42 ne za a ci cewa an wato halici wannan abubuwan na halitta domin da yace inna ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithlu dhalik thumma thumma thumma an kai amfani da shi amma riwaya da ta zo cikin sahih muslim wata sai ta ce fi dhalika a cikin wannan an gane ko a cikin wannan mudda kenan sun mai kuna alaqatan fi zalika fi zalikal jam'u ba cikin fi zalikal ayyamu ba shi yasa cikin kwana 42 zance mafi inganci jinjiri ya kai inda yake matsayin halitta kenan an zubar da shi kamar an kashe dan adam ne ma'ana kenan wanda ke cikin ciki mai rayuwa ina fata ana fahimta ta shine abinda hay'atul i'jazul ilmi fil qur'ani was sunna tarabitatul alim al islami ta tabbatar da shi mai so ya koma cikin littafin su ya duba dan wani an faɗi abinda ya saba ya saba bai saba ji ba zai zaburo ya ce a'a an saba maka za an saba maka za a'a bincike na zamani ya tabbatar da wannan kuma wannan riwaya ita ta fito ita fito fili da bayanin cikin kwana 42 ake nufi ina fata an fahimce ni 40 ne yau kin nan fi zalika duk cikin kwana 40 ake nufi ba ana nufin za a ƙara wadansu kwana 40 ba za a ƙara wadansu kwana 40 a kai shi kwana 120 wata hudu kamar da wadansu ke cewa to almuhimmu dai fa'un nan ita ma tana nufin za a hankalta ma wannan ya biyo bayan wannan ana hankalta ma fi'ilin ba wai ana nufin cikin sakan ɗaya tun da an ce tufidu al-atfu ma at-taqib tana nufin al'atfu wannan ya zo bayan wannan ma'attaqibi kuma tana nufin kai tsaye tartibi kuma tana nufin tartibi amma ita ko summa ita ko tufidu al'atfu tana nuna an hada abubuwa sannan tartib tana nufin jere ma'attarahi amma tana nuna akwai tazara ja'a Muhammad thumma Ahmad Muhammad ya zo sannan Ahmad ya zo ya nuna cewa akwai tazara tsakankanin zuwan su kuma tabbas Muhammad ya fara zuwa sannan Ahmad ya zo ina fata ana fahimta ta amma shi ma wannan galibi ne wani lokacin wanda ya zo farko shi ya zo ƙarshe ina fata an finci ne galibi kamar kashi 99 cikin 100 in sun mata zo tana nufin wannan wanda aka fara ambata shi ya fara zuwa amma wani lokaci tana ma wanda an ka faɗa bayan shi ne ya fara zuwa baya ya ya zo farko menene dalilin mu ba son ran muke son mu kawo ba Allah subhanahu wataala ya ce falaqta hamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba thumma kana min alladhina amanu kaga nan da Allah ya ce me yasa dan adam bai kutsa ma aqaba ba sai ya fassara ta wama adraka mal aqaba sai ce fakku raqaba yan taddabuya yan taddabawa kenan misali ko mu ce yan taddabawa ko namiji ko mace aw it'amun fi yawmin dhi masghaba ko ko ciyarwa a cikin wani ne wanda akwai tsananin yunwa mutane suna da bukata yatiman za makarba ya ciyar da miskini au yatiman maraya za makarba makusanci ba wai na nufin sai makusanci ba a'a makusancin shi yafi haƙi au miskinan za matraba ko talaka wanda talauci ya masa yawa daga aturabu ne wato talauci daga matraba daga talauci ne wato ƙasa ne saboda talaka gaba ɗaya bai da wani abu bisa ƙasa ne kawai yake yawon sai yana kwancin sa wanda talauci ya masa tsanani shi yasa ake kiran talakawa bani ghabra'a ƴaƴan ƙasa na na nufin ƴaƴan ƙasa ba irin tsarin mu da an cewa dan ƙasa ba a'a na nufin mutumin da talauci ya masa yawa bai da komai daga shi sai ƙasar da Allah ya halicce shi samanta to almuhimmu dai sai ce sun makana min allazina amanu sannan ya kasance daga cikin masu imani a to yanzu sai mutum ya wadannan aiki zai yi imani ka gani a'a thumma kana min alladhina amu dama yana daga cikin masu imani sannan ya aikata waɗannan abubuwa domin an kai aiki babu imani ai babu wannan aiki ayoyi sun nuna wannan wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura to kaga thumma kanta wani lokaci wanda ya zo tare da ita na karshen shine ma na farkon ga nasu na alqur'ani amma galibi tana nuna wanda an ka faɗa farko shine na farko amma da nufin akwai tazara in ma wancan shi zo na farko to amma ita alwawu la tufidu tartiba aslan ita wawun in an ce ja'a Muhammad wa Ahmad yana yiwa Muhammad shi ya fara zuwa sannan Ahmad koko tana yiwa Ahmad shi ya fara zuwa sannan Muhammad ya zo sannan yana yiwa akwai tazara yana yiwa kai tsaye ita kawai tufidul atf la tufidu tartib wa la tufidu ta'qib wa la tufidu tarahi an gane ko ba ta nuna jerantawa dole sai an jeranta sannan ba ta nuna kai tsaye abin ya zo sannan ba ta nuna jinkiri ita dai tana nuna da sun yi tarayya ina fata an fahimci ni to wani zai iya cewa to kai ka ji wata fassara wanda shi bai yarda da ita ba domin da an ka ce inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya a'a ana iya cewa inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika sai ce to ai bai yarda da wannan ba sai ya ce a'a kun ta sa hankalinka abu ne mai sauki Allah subhanahu wataala ce walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama waɗanda suke kwana masu imani ibadur rahman sune yabituna suna kwana sujjadan li rabbihim suna yin sujjada ga ubangiji sun kai at-taqdim wa at-ta'khir an gari kusa an kace walladina yabituna li rabbihim sujjadan ai sujjadan li rabbihim suna sujjada ga ubangijin su wa qiyama kuma suna tsayuwa to sallah ta masu hankali ba ta mahaukata ba sai an yi tsayuna aka sujjada ko ko sujjada aka farawa sannan a tsayu wanga da nassi ne na alqur'ani ina fata an fahimci ni ya maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in ya ke maryam uqnuti li rabbiki ki biya ga ubangijinki ki da'a wasjudi ki sujjada warka'i ma'ar raki'in kuma ki ruku'i to an ka tayi sallah ruku'i aka fara ko ko sujjada ake farawa na fata ana fahimta ta duk da yake sun ce wasu ki su da ki sallah ke kadai warka ima arraki in ki sallah tare da mutane ma'ana sallar jam'i kenan amma dai waɗansu malamai su cewa nan warka ima arraki in dole an san dai in dai ruku'i za ta yi dole ko a cikin mutane ne sai ta yi ruku'i sannan ta yi sujada wannan kowa ya tabbatar da wannan sannan waɗansu malamai sun tafi wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya kafirai sun ce ma hiya illa hayatuna dunya ba mu da wata rayuwa sai rayuwar mu ta duniya sai sun ka ce namutu wa nahya namutu za mu mutu wani haya za mu rayu to su da su yarda akwai kiyama ba ya za a yi su ce na mutu wani haya za mu mutu mu rayu kenan na haya wa na mutu za mu rayu na anan duniya sannan kuma mutu shi kenan duk da kyau sun ce na mutu za mu mutu wa na haya za mu rayu ƴaƴan mu na zama haifa za su rayu to amma dai qur'ani shi su su ya danganta zuwa gare su bai ce wa yahya abna'una ba ɗaya ne daga cikin tafsirai kuma wannan shine fitowa zahiri dan haka dai alwawu la tufidu tartib in ma baka yarda da wannan ba komi tsaurin kanka wa iz akhadna min an-nabiyyina mithaqahum wa minka wa min nuhin lokacin da mun ka rike alƙawari ga annabawa inji Allah wa minka sai mun ka rike alƙawari gare ka wa min nuhin da annabi nuhu to ka ga nan da annabi nuhu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ya fara zuwa aka rike alƙawari gare shi kaga annabi nuhu domin annaba dukkan su an ce in manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo su yi imani da shi ko ko a ce dukkan annabi idan wani annabi zai zo to sai a ce mai in wannan annabin ya bayyana na bayan ka ka bi shi kafan fassarar da malamai suka yi wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyyina lama atitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum dan wadansu suka ce dukkan annabawa ana nufin in manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana sunan su imani da shi wasu kuma suka ce a'a kowane annabi zai dauka alƙawarin cewa in wani annabi ya bayyana kafin shi ya wuce to zai yi imani da shi ina fatan ana fahimta ta to ko da mun dauki duk wannan fassarar almuhimu dai annabi Isa ya yi bushara da manzo sallallahu alaihi wa sallam ko da muna nufin kowanne annabi an rike alƙawari ya yi bushara da wanda zai bayan shi to annabi Isa ya bushara da manzo sallallahu alaihi wa sallam in kuma dukkan annabawa na kenan dukkan su sun yi bushara ma al'umma su cewa in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana su yi imani da shi to kaga nan dai alƙawari dole sai an karbe shi ga annabi Nuhu sannan a karbe shi ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ta fuskar zamani kenan asalin shi wa minka wa min nuhin an gane ko wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam ya kamata a ce wa min nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa minka amma sai aka yi at-taqdim wa ta'khir domin al-wawu la tufidu at-tartib duk da kyau sun ce a ai an halicci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin su shina nan duniya yayi shekaru sannan aka halicce su sannan aka dauki alƙawari gare su wannan da wasu hadisai da suke kafa hujja waɗannan abubuwa hadisai ne waɗanda wasu batila ne wasu ma mawdu'a ne babu ni tabbaci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya zauna matsayin tauraro ko shekara dubu ya gabas ya bauta ma Allah shekara dubu ya bauta ma Allah ya ma shekara dubu kudu shekara dubu arewa sannan na an ka halicci Jibrilu da kaza da kaza da kaza waɗannan duk abubuwa ne waɗanda la asala ha ya kamata malamai masu wa'azi a yi hattara Allah ya kyauta to almuhimmu dai nan malin yace idh qala Allah ya Isa inni mutawfika wa rafi'uka ilayya an gane ko nan ana nufin yace nan tawaffi shi ma nan fassara da dauka nan an cika mishi lokacin shi na zaman wato bisa doron kasa ba wai mutuwa ba ko kuma ba wai bacci ba was-su'alu yatawajjahu ala qawli man qala inna as-su'al wal jawab wujida yawma raf'ihi ila as-sama malam yace to wannan tambaya da amsa ana iya yin ta ne akan waɗanda suka ce shi annabi isa an ɗaukar da shi zuwa ga sama kenan ba a ranar tashin alkiyama bane an kai wannan magana wa amma man qala inna as-su'al yakunu yawm al-qiyama wa alayhi al-jumhur fal jawab mutabiqun wa la ishkala fihi kinan nan da da aka ce falan ma tawaffaitani lokacin da ka kashe ni to kinan in ana nufin tawaffi an ɗaukar da shi a nan duniya ba ana nufin ranar tashin alkiyama bane annabi isa zai faɗin wannan magana to kina ai babu matsala falan ma tawaffaitani Allah lokacin da ka ɗauke ni daga ƙasa ka ƙare mini lokaci na ka ɗaukakar da ni babu matsala ina fata an fahimci ni shi yasa nan sai ya fassara tawaffi in kuma falan ma tawaffaita ni kiyama ne to ai da ma annabi isa koda ya dawo abinda malai yake son ya ce to ai mutuwa zai yi kenan ku falan ma tawaffaita ni kunta antar raqiba alaihim lokacin da Allah ka kashe ni kai kai kai ka san abinda bayi sun ka aikata bayana kenan ko da an bauta ma annabi isa bayan mutuwarsa ko ko lokacin da Allah ka ɗaukake ni bayana sun kai shirka ni ban san abin da ya faru ba da na dawo an gane ko falan mata wafaita ni kaina ka san abin da sun ka aikata kenan ni ban umurce su ba kuma ko da annabi Isa ya dawo sun mutu kenan babu matsala babu matsala ban san abin da sun ka aikata ba tunda ko da annabi Isa ya dawo a duniya ba dole bane ya san dukkan mutane ɗaiɗai kun mutane abin da sun ka aikata domin shi ba Allah bane a aqidar mu ta musulunci yawmul qiyama da tashin alkiyama kuma galibi wannan fassarar ta jamhuri ita ce tafi don ƙarshen wannan kissa bayan ya ce falamma tawfaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid in tu'adhibu anta ala kulli shay'in shahid in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim qala allah hadha yawmu yanfa'u as-sadiqin sidquhum kaga koi Allah ya ce yoni ranar da gaskiya masu imani za ta masu abin nan masu gaskiya za ta amfane su to kaga tunda ya faɗi wannan wannan yake nuna cewa ranar tashin alkiyama ne wallahu ta'ala a'lam to mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 266 malam yace fa in qila idan aka ce law qala isa alaihi salam da dai annabi isa ce in tu'adhibuhum idan ka azabtar da su fa innaka antal azizul hakim Allah kai ne al azizu mabuwayi an gane ko al hakim gwani wa in taghfir lahum in ko ka gafarta musu fa innahum ibaduk bayunka ne kana afhar munasaba shi ya fi cancanta domin ba bai dace ba a ce wa in taghfir lahum in ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim kai ne kuma amma buwayi kenan ya kamata a ce wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim shine abin da malam yace to eh malam yace kulna za mu ce ma'anahu in tu'adhibuhum in ka azabtar da su fa innahum ibaduk bayinka ne ba wanda isa ya shiga sakankaninka da bayinka wa tasarruful malikil al-mutlaq an gane ko tasarrufi wato zartar da abin da kake so almaliki na mutumin da ya mallaki abu ko kuma wanda ya mallaki abu almutlaq alhaqiqi an gane ko wanda mutlaq sakakken tasarrufi na alhaqiqi cikakke wanda yake na haqiqa fi abidihi a cikin bayansa mubahun abin da yake halattacce ayyu tasarrufin kana kowane irin tasarrufi na wa in taghfir lahum in ku ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim Allah kai ne al azizu wato mabuwayi alhakimu gwani allazi la yanqusu min izzihi shay'un babu wani abu wanda yake ragewa babu abin da ke rage buwayarsa an gane ko la yanqusu min izzihi shay'un bi tarkil uqubati mulkin Allah ba zai da gubadan ya bayi uquba ba wal intiqami mimman asahu ko yayi azaba ga wanda ya saba mishi an gane ko alhakimu Allah kai ne agwani fi kulli ma yaf'aluhu min al'azabi aw al-maghfira kamar da abin da kake aikatawa na azaba ko gafara kenan mallan sai ya rarraba waɗannan sunayen game da fassara ya nuna cewa al'azizul hakim ga abin da ake nuhi da al'azizu kenan shi al'azizu a fahimtar malam shi yake da alaka wato da uquba dan in tu'azzibum al-hakim kuma shine yake da alaka da cewa in ya ga damar gafara an gane ko kenan haka na rarraba su wannan ita ce amsar da malam ya bayar to amma irin waɗannan ayoyin za ku ga ta fuskar balaga ta alkur'ani ana ganin sunayen Allah suna da munasaba da abin da ake kawowa domin yanzu ba a yi cewa mutumin da ya yi saɓe Allah ya kamata ya nemi sunan Allah mai gafara ya nemi Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi amma yanzu misali bai cewa mutumin da ya saba Allah ya ce ya arrazzaqo ya kai Allah mai arziki igfirli ka gafarta mini akwai fahimtar waɗansu malamai suna ganin babu matsala duk sunayen Allah suna wakilta ai sunayen Allah ne gaba ɗaya kenan dan kai wannan ba a cewa kai kuskure sai dai kai mukhalafatul aula amma waɗansu sun hana wannan sai dai ka ce ya razzaqu urzuqni ya kai mai bada arziki ka arzikta da ni amma bai halitta ba a wajen wasu ka ce ya razzaqu igfirli ya kai mai arzitawa ka gafarta mini sai suka kamar abu su ba a yi munasaba ba suka ce a duk sunan Allah guda yana wakiltar dukkan sunayen na domin shi Allah shi adda wannan zatin shi adda wannan sunayen ba laifi in kai haka ba za a kama ka da laifi ba sai dai a ce kai mukhalafatul aula to abinda malam ya kawo kina a gurguje amma kafin mu je a gaba shine cewa ya kamata mu gane akwai wani babban malamin balaga na duniya ana kiransa ustaz doktor fadil samar ra'i fadil salih samar ra'i wanda yana da littattafai da dama kullum muna dan faɗan littattafansa akwai littafin salama satun bayaniya shi ya kawo ɗinsu bayanai na malamai da kuma ƙarƙashin wannan aya yake cewa to su abinda suke gani ba irin wannan amsa da malam ya basuwa ba da an ka ce fa innaka antal azizul hakim ina fata an fahimci ni kuma akwai imirin shi a cikin wato rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru waghfir lana innaka antal azizul hakim a cikin suratu wato abin nan abin nan rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru waghfir lana innaka antal azizul hakim a cikin suratul mumtahana ko mumtahina to mallan yake cewa abinda ake son a ci anan al maqamu maqamu tabarri nan wuri ne na barrara na tashin alkiyama wa tanassul ana cewa tanassul da larabci ko a ce tamassul an gane ko tanassul ko tamassul shine kokarin sulalewa da sancewa an gane ko mimma nusiba ilaihi annabi isa an yi masa tuhuma ne yana son ya kubutar da kanshi an gane ko wa maqamu tafwid kuma wuri ne na at-tafwid mai da al'amari zuwa ga Allah la talabul maghfira ba wuri ne na neman gafara ba law khatama bil maghfirati war rahma an gane ko da ya kawo rahama da gafara da rahama yace to lam farada bi sharti thani da ya da abin ya kaɗe ta ne daga sharadi na biyu in tu'adhibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim to sharadi na biyu wa in taghfir lahum shi kaɗai adda alaka da al ghafurur rahim inda an kawo shi kenan shi yasa sai kawo al azizul hakim su ko manu talibil maghfirati wat ta'dhib kenan su suna da alaka da azaba da kuma gafara ina fata an fahimci ni was thawabi wa bil iqab sai kawo abubuwan da sun hada guda biyu kenan in tu'adhibhum fa innaka anta al aziz an gane ko in tu'adhibhum fa innaka antal aziz in tu'adhibhum fa innahum wa in taghfir lahum fa innaka antal hakim na fata an fahimci dukkan su kone na da alaka misali malam yace an ce in taghfir lahum in ka gafarta musu wala takunu al-maghfiratu lil kuffar kuma Allah ba zai gafarta ma kafirai ba wanda sun mutu kafirai masu shirka yace to kenan wala takunu wala wala takunu al-maghfiratu lil kuffar an gane ko kidan kafirai ba za a yi musu ba to wannan mata kanal jurmu a'zamu kanal afu anhu ahsan fil aqli idan zunubi ya girma ai yafewa yafi zama a hankalce abin da ya dace an gane ko auhu maqamu tafwid ko ko a wuri na na tafwidi mai da Allah al'amarin sa kenan in azaba yayi yana da ikon da zai azaba in ya ga dama ba zai yi azaba ba shikenan dama abubuwa ne guda biyu in ya ga dama in ya ga dama zai bari shikenan sai kawo dannan abubuwa guda biyu shi yasa ya kawo al-azizul hakim bai kawo al-ghafurur rahim ba domin kada ya zama to sharadi guda ne zai samu waɗansu kuma malamai suka ce a'a da an ka ce al-aziz nan al-ihtiras ne abinda ake cewa al-ihtiras shine baka son ka bar wata kafa wadda za a fito da wata magana asin al-ihtiras daga al-hirasa ne shine tsaro amma a nahu da balaga da usulul tafsir galibi malamai suna cewa al-ihtiras ana nufin kada ka bar wata kafa wadda wani wanda yake son ya kawo banda ko wata magana ya kawo sai ka kulle wannan kofakin ka toshe wannan kafa an gane ko shine sun ka ce la yaghfiru liman istahiq liman istahaq al-azab ba zai gafarta ma wanda ya cancanci azaba ba illa man laysa lahu abin nan fauqahu ahad sai wanda babu wani saman shi an gane ko ya ruddu hukmuhu wanda zai mai da hukuncin shi an gane ko kenan babu wanda adda iko azabtarwa sai wanda babu wani saman shi shi ko Allah subhanahu wataala babu wani saman shi kenan ko sai abin da ya ga dama alhakimu shi Allah shine gwani alladhi yad'u shay'a fi ina ganin fi mahallihi wanda yake azab abu a wurinsa an gane ko wa qad yakhfa wajhu alhikma ita ko hikima tana boyuwa ala ba'd ad-du'afa'i akan waɗansu masu rauni kenan cikin hankali ina fata an fahimce ni to kenan ko sai su ga fi ba'd al-af'al an gane ko ala ba'd ad-du'afa fi ba'd al-af'al a cikin waɗansu ayyuka sai hikima ta boyu gare ka duk da yake ba za ka iya kewaye sanin hikimomin Allah ba fa yutahamu annahu kharijun anha sai asas amanin azabar da Allah ne musu ta boyu daga hikima to in ko an san hakimu ne Allah bayin hikima bayyan abu sai cikin hikima kenan da ya azabtar da su babu wata matsala wal ihtiras kuma dan ayi kariya a toshe wannan kafa li anna tarkal iqab domin barin yin ukuba kad ya kunu al'ajizu fil qudra yana sawa wani lokaci in ba ai ba ana sa tsammanin saboda babu ikon aini dan da yawan mutane yanzu ba za su bar mutum don Allah ba galibi sai dai in sun ga wutar gashin su aw tarkul iqabi lil ihmal ko ku a sa tsammani a'a dan Allah kamar yana da sakaci na shi yasa abai musu azaba ba yunafil hukma yunafil hikma wannan kuma ya kore da hikma duka sun koru ga Allah subhanahu wataala fa dafa'ahuma sai annabi Isa ya tunkuɗe waɗannan abubuwa to fa innahum ibadu ko dan su malamai suka ce su bayunka ne ina fata an fahimci ni kenan kamar abin da annabi isa ce ahiqqa kamar sun cancanci ai musu azaba an gane ko aw adlun ko ko adilci ne an gane ko don li isbatil uluhiyatil haqqa dan a tabbatar da zati na Allah ma'ana uluhiyya ta Allah kasance wasu abin bauta tabbatatta ne kenan Allah kuma subhanahu wataala babu wanda wa aidan la yu'taradu alaihi babu wanda isa gittu ma Allah subhanahu wataala shi yasa kenan hikimar sa cikakka cikakka ce fi hukmihim a cikin hukuncin su fi hukmihi fihim kenan a cikin hukuncin da ya musu almuhimu dai malam ya kawo magana da ya ce wa in taghfir lahum fa innaka anta anta wannan shine ake kira al-qasr ko kuma al-hasr a cikin ilimin balaga da usul tafsir shine a sha makance abu wanda mun taba bayanin kansa akwai al-hasr al-idafi akwai al-haqiqi al-haqiqi al-haqiqi an kace haqiqi shine wanda tabbas an sha makance ba a ƙara komai ciki shine misali innamallahu ilahun wahid haqiqa Allah abin bauta ɗaya ne bai yiwa ƙara wani amma wa ma muhammadun illa rasulun annabi muhammadu ba kun bane sai manzo sifa ta risala aka bashi a'a nan idafi ne domin ana iya ƙara masa waɗansu sifofi ina fatan ana fahimta ta dan ya kamata mu fahimci irin wannan da kyau to wannan dai a takaice yan uwa musulmi mai so kuma cikin lamasatul bayaniya zai iya ganin wannan bayani sannan kuma kafin mu je gaba a cikin bayani akwai irin wannan aya da waɗansu malamai suka tattauna akan ta a cikin suratu wato al-mu'minun misali Allah subhanahu wata'ala yake da ya bayanin halittar dan adam wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da dhalika lamayitun thumma innakum yawm al-qiyamati tub'athun to a nan malaman balaga sai suka ce a to cikin alkur'ani akwai abin tambaya domin asalin labari ana karfafa shi ga wanda yake musu yanzu misali in ce maka muhammadun jalisun muhammadu yana zaune shikenan ba na bukatar takidi to amma in ni ga kamar ka dan yi shakka ina ce maka muhammadun la jalisun sai in ƙara lamun dan karfafa ma'ana to in diga kayi musu ka ƙaryata abinda malamai balaga suke cewa na farko khaliyar zihin da kuma wato almunkir an gane ko da sauransu to almunkir idan ya zama mutum yana musu musu na ƙarfi ma sai ka ce inna muhammadan lajalisun lalle tabbas muhammadu yana zaune kaga an ƙara inna lajalis kina abinda aka shakka shine kamata a ƙara ma takidi abinda ba a shakka ba a kamishi takidi to qur'ani kuma shine zance mafi inganci mafi fasaha to kuma sai qur'ani yace thumma innakum ba'da zalika lamayituna sannan ku bayan wannan halitta da Allah ya faɗa a cikin wannan aya da muka karanta lamayituna za ku mutu kaga inna tana nufin takidi lamayituna tana nufin takidi amma sai ce in summa innakum yawmal qiyamati tub'athuna ku ranar tashi alkiyama za a tayar da ku wajen tayarwa sai kawo inna kawai bai kawo lamu ba sai ce innakum summa innakum yawmal qiyamati tub'athuna bai ce da tub'athuna ba sai suka ce to a zahirin hankali an gane ko mutuwa ita ce mutane ba sa shakka kenan bai za a ce an yi mata ta'akidi ba tayarwar da suke shakka ita ya kamata a ce ta samun ta'akidi tun mai da ce lamayitu na duk kafirran duniya ai kowa da musulmi da kafiri an yarda za a mutu amma tashi ne abba a yarda ba to sai malamai suka ce to maganganu daga ciki waɗansu sun tafi cewa a wannan bayani ne muminne ne ake magana da su shi yasa aka yi musu takidin mutuwa sannan aka yi musu bayanin kan tayarwa don ba sa shakkar tayarwa amma duk da yake wannan amsa za ta yi abin nan domin mutuwa babu shakka babu ikhtilafi tsakanin musulmi da kafirai to har yanzu dai a cikin littafin lamasatun bayaniya shi malam ya kawo bayanai abin da ya sani kawo shi saboda munasaba na cewa wannan aya misali mu dai ce fa innaka antal azizul hakim wasu ga kamata a ce fa innaka antal ghafurur rahim kamar da Ibrahim ya ce wato wa man asani fa innaka ghafurur rahim kaga nan yayi zancen saba ma Allah sai zancen gafara sai kaga annabi Isa kamar ya saba amma yanzu mun yi bayani abinda malamai suka ce to sai malamai sun ka ce ina fata an fahimce ni abin da yasa an ka kawo wannan an kai ta akidin mutuwa sannan kuma tare da cewa al-i'adatu ashal min al-ibtida an ga ko fi mahallin abin nan game da hankali wato mayar da abu bayan babu shi shine mafi sauki an gane ko sannan kuma abin da yasa bayan an yi bayanin halitta wadda take mai ban mamaki an gane ko to sannan sai aka yi bayanin abin da an kai musu tattali na, na, na wanda za su tabbata a ranar tashin alkiyama shi yasa su muminai ba su bukata sai an yi yawan takidi game da mi game da ranar tashin alkiyama domin abinda Allah ya musu alkawari sun tabbatar da gaskiya ne amma mutuwa dan a nuna maka jikin nan duk yadda kaga an halicce shi duk yadda kaga an tsara shi lamayyituna mutuwa za a yi kenan kamar ana zancen kamar dan adam yana inkarin mutuwa ne in ji waɗansu malamai kamar ana ganin dan adam yana inkarin mutuwa ne saboda ayyukan da yake yi kamar suna nuna ba zai mutu ba to shi yasa an ka mishi wato tsananin ta'akidi aka karfafa mishi wannan ba kamar irin yadda waɗansu suke sawa tsammanin ba cewa a'a ta'akidin kamar an yi kuskure ne a wajen a wajen karfafa shi wajen mutuwa amma wajen tayarwa da su ne tayar da su nan ne ya kamata a ce wato an tsananta wato bayani kan wannan al'amarin na cewa za a tayar da su maganganu ne dai malamai suka kawo karkashin wannan amma dai akwai amsoshi da dama waɗansu sun ce siyaki ne na muminai kidan don haka takidi game da mumini bai da wani tasiri domin ya yarda cewa Allah subhanahu wataala zai tayar da shi ina fata an fahimce ni to waɗansu malamai sun ƙara da cewa galiban ita lamun in ta zo tana cire wato fi'ili ta maida shi zuwa ga wato kamar abin da yake yanzu ma'ana da anka ce lamayituna kamar ta maido shi ne abu ne wanda yanzu zai kasance ma'ana abubuwa ne da suke faruwa to shi yasa sai anka kawo lamun saboda abu ne wanda ake gani yau da gobe almuhimmu dai malam ya kawo maganganu da dama ba zan iya cewa duka wannan wurin zan iya kawo su ba dan dai mu san cewa wato akwai sabani kuma akwai abin hankalta ma a karkashin wannan aya mai so ya kuma cin wani littafi lamasatul bayaniya a safha ta saba'in da uku da safha ta ɗari ko mu ce page ko takarda ta saba'in da uku da ta ɗari da ashirin da shida da kuma ta ɗari da sha shida ya duba ya ga waɗannan bayanai wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba yan uwa musulmi sai mas'ala ta ɗari biyu da sittin da bakwai malam ya ce fa in ƙila idan aka ce kaifa ƙala eh aka Allah ya ce yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum kina qala Allahu hada yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum Allah zai ciyo rana ce wadda masu gaskiya gaskiya su za ta amfane su yani yawm al-qiyama mallan yace ran tashin al-qiyama was-sidqu nafi'un fi dunya wal akhirah al-hali ko gaskiya tana amfani mutun duniya da lahira domin cikin hadisi fa inna sidqa yahdi ila al-bir tun da nan duniya in kana gaskiya sai ta ƙara ciyar da kai zuwa ga aikin da'a shi ko ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur tun da nan ƙarya tana shiryar da kai zuwa ga fajirci har kai nisa ta yadda ba za ka iya dawowa ba in ba Allah ya tsamike ka ba wa lafzul aya fi quwwatil hasri shi ko lafazin aya yana cikin matsayin kamar quwwatul hasr kamar an sha makance ne hadha yawmu yanfasu sadiquna sidquhum kamar an ce yau dai ne gaskiya take amfanin su ina fata an fahimce ni malam yace kulna zamu ce lamma kana naf'u sidq fil akhirah huwa al-fawz bil janna lokacin da ya kasance cewa amfanin gaskiya a ranar tashin alkiyama shine zaka rabauta da aljanna an gane ko alfawzu bil jannati wan najatu minan nar zaka samu ko tsira daga wuta wa naf'uhu fid dunya duna zalika amfanin da kake samu a nan duniya na gaskiya bai kai haka ba kana kal admi kamar za a dauke shi kamar babu shi an gane ko kamar ko kuma buce ba komai bane bin nisbati ila naf'ihi fil akhirah in an kalli amfanin shi a lahira falam yuqayyad bihi fi muqabalatihi kenan ba wai an dabaibaice shi bane ma'ana an nuna cewa a'a a ce a'a zai amfane ka duniya da lahira a'a ba a yi takayidinsa ba kasancewa fi muqabalatihi a'a ce a'a yau ne gaskiya kawai take amfani amma ba ta amfani lahira a'a ana nufin a'a amfanin da za ta yi ma a nan duniya to a lahira ba za ta ma akamanta shi ba ma da amfanin shi na lahira na duniya kamar ma amfanin duniya ma an ɗauke shi babu shi ina fata an fahimci ni shi yasa yace bin nisbati ila ila naf'ihi fil akhirah falam yuqayyad bihi fi muqabalatihi ba wai an kawo shi bane don an ce lahira ana nufin a'a kawai an dababice shi lahira kan kawai zai amfane ka a ba haka ake nufi ba domin duniya da lahira suna fuskantar juna shi da abin da malam yake son ya ci mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 268 yace fa in qila idan aka ce qauluhu fadar Allah hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum ranar da masu gaskiya gaske su za su amfane su an gane ko in arada bihi sidquhum fil akhirah in yana nufin amfanin su a lahira fal akhiratu laysat bi dari amalin to ai ta lahira ba gidan aiki bace wa in arada sidquhum fid dunya in ana nufin gaskiyar da suka yi a nan duniya falaysa bi mutabiqin lima warada fihi to kuma bai dace ba kamar magana bata dace ba da abin da ta zo cikin shi wa huwa shahadatu da Isa alaihi salam bi sidqi cewa annabi Isa ya aikata gaskiya fi ma yujibu bihi yawmal qiyama ranar da zai bada amsa ga abin da abin da zai bada amsa da shi ranar tashin alkiyama malam yace kulna zamu ce arada bihi sidqul mustamir ana nufin gaskiyar da ta duri bisadiqina tare da masu gaskiya fi duniyahum a duniyarsu wa akhiratihim da lahirarsu ba su yi riddiba sun tafi akan haka wa an qatada rahimahullah shi ko riwaya daga qatada yace mutakallimani kenan shi kata da ya faɗi wannan mutakallimani sidqan akwai mutane guda biyu da sun yi magana da gaskiya yawmal qiyamati ran tashin alqiyama fa nafa'a ahaduhuma sidqahu ɗaya daga cikin su gaskiyar shi ta amfani shi dunal akhar banda wani ahaduhuma ɗaya daga cikin su iblis iblis qala yace inna allaha wa'adakum wa'adal haqq Allah ya muku alƙawli alƙawli na gaskiya wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni kuna muku alƙawli na saba muku aya a cikin suratul ibrahim aya ta 22 wa sidqu wa sidqun yawma idhin wa sadaqa yawma idhin falam yanfa'ahu sidquhu yayi gaskiya amma gaskiya shi bata amfane shi batun da ya ci ga wuta idan annahu kana kadiban qabla zalik domin yayi ƙarya ya kada su cikin halaka ya kawata musu abubuwa sun je sun halaka wal akharu dai isa alaihi salam annabi isa kana sadiqan fi dunya wal akhirah ya zamanto mai gaskiya a duniya da lahira fa nafa'ahu sidquhu sai gaskiyar shi ta amfane shi eh mas'ala ta 269 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan an kace ma fi samawati wal ard da an kace lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna to ma an ka kawo yace al-uqala wa ghayruhum a cikin abin abin da ke cikin sammai da kasai akwai al-uqala abin da yana da hankali akwai abin da bai da hankali kuma sai an kace lillahi ma mulku abin mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa ma fihinna ah da abin da ke cikin su to ai ba a ce wa man fihinna ba in masu hankali ne sai a ce wa man fihinna in kuma ma fihinna masu hankali wadabin da bai da hankali ya kamata a ce lillahi mulku samawati wal ardi wa man wa man fihinna wa ma fihinna da abin da ke ciki wanda yake bai da hankali da abin da yake ciki mai hankali to amma in an ka ce masu hankalin kawai to su waɗanda ba su da hankalin nawa ne in an ce waɗanda ba su da hankalin to masu hankalin nawa ne malam yace kenan ma fi samawati wal ardi al uqala'u ana samun masu hankali wa ghairuhum da ba su da hankali duk suna cikin ma fi samawati wal ard fa halla ghallaba al uqala me yasa ma ba a rinjayar da masu hankalin ba fa qala lillahi mulku samawati wal ardi wa man fihinna ya kamata a kawo mun tunda masu hankali sun fi kulna zamu ce ne anna kalimatu ma domin ita kalima ta ma, ma tatanawalu al ajnasa kullaha ta shahi dukkan jinsi jinsin abin da yake da hankali da abin da bai da hankali tanawulan amman ta haɗe su gaba ɗaya bi aslil wad'i a asalin azinta da an kai mata a larabci kenan bai hana ta fita daga cikin wannan amma asalinta ta shafi kowane irin jinsi wa man la tatanawalu ghayra al-uqala amma ita ko man sai abinda yake bai da hankali take amfanuwa da shi kenan in bi asalil wad'i a asalin azata fa kana isti'malu ma fi hadha al-mawdi' awfa amfani da ma shi yafi dacewa kamar shi yafi kawo cikakkan ma'ana shine awfa an gane ko shine yafi kawo cikakkan ma'ana to amma anan kafin mu abin nan lokaci yana hararen mu akwai yayi mas'ala guda biyu da ya kamata mu ishara zuwa gare su shine cewa man wani lokaci ana amfani da ita har da abin da bai da hankali wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba faminhum man yamshi ala batnihi akwai abin da ke tafiya a cikin dabbobi batnihi akan cikin sa kaga maciji kaga ko ghairu aqil ne wa minhum man yamshi ala arba akwai mai ta akan hudu in dai ba wata halitta ta Allah ba da waya ka samu mutum mai kafa hudu sai dai a samu dabbobi masu kafa hudu duk da yake ana samun mutum mai kafa hudu wani lokaci halitta ce ta ubangiji ina fata an fahimce ni to kaga kuma manya amfani da ita ma kuma wani lokaci ana amfani da ita ga abin da ma bai da hankali misali rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara matar imran tace nazartu laka Allah na maka alwashi ma fi batni abin da ke cikin ciki na abin da ke cikin ciki kuma dan adam ne adam aqil ne kaga bai dace masa amfani ma ba ma kuma wani lokaci ana amfani da tafankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba to kaga ma tabalakum bai ce man tabat lakum ba kaga ma tabalakum abin da ya muku dadi ne daga mata duk da wadansu malamai sun ce nan ma an hankalta ma sifofin su ne shi yasa an ce ma tabalakum wa ba zatin su ba wasu ka ce a ma tabalakum mata saboda nuqsan aql hankalin su game da al'amari ba cikakke bane ina fata ana fahimta ta shi yasa aka yi musu amfani da ma duk da yake waɗansu masu suka zuwa ga addinin musulunci to kai kajiya a'a tawaya kowa yana da inda ya cika yana da inda ya tawaya ina fata an fahimci cewa da an kai hankalin su bai bai wato bai bai cika ba a'a an kace kuma sun rinjaye mai hankali ba ana nufin hankalin su ba cikakken hankali bane a'a an kace aghlab li dhulubbin waɗanda suna rinjaye mai hankali kenan ya nuna hankalin su ba rahama Allah ce ya ba su dan wannan tawaya cikin wannan fanni sai ya ba su jan hankali domin da an ba su cikakken hankali tare da cewa karancin hankalin su da an ka faɗa suna rinjayen namiji to an ka ba su cikakken hankali ai in ji malamai sun kace rahama ce da sai su halaka mutane gaba daya kuma ko yanzu ma da suke da karancin siffar hankali da ake cewa an siffanta su da shi ai an ce suna rinjayen mai hankali kenan kaga suna iya halakar da mutum jarir ɗaya daga cikin shu'ara yake cewa yasru'na zalubbin hatta la hiraka bihi wa hunna ad'afu khalqillahi arkana kasida da yita abin nan yace yasru'na zalubbin suna buga ƙato ƙasa sara'ahu shine ya kai shi ƙasa ya kada shi kenan ko kayarwa yasru'na zalubbin suna kayar da mai hankali su mata hatta la hiraka bihi sai kaga baya motsi wa hunna adhafu khalqillahi arkana su ne kuma mafi cikin halittun Allah mafi raunin wato gabobi cikin wannan kasida ke cewa abin nan ayyama yad'una ni shaytana min ghazalin wa kunna yahwayna ni idh kuntu shaytana ayyama ranar da yad'una ni shaytan mata suna kiran shi shaytani lokacin da yana waƙe yana yabon su min ghazalin saboda yabon da nake musu yace amma yanzu da ni bari bari ka ji labari wa kunna yahwayna ni iz kuntu shaytana suna kaunata lokacin da kasance shaytani ina ta yabon su ina saba ma Allah yanzu ko da ni bari sai sun kace na lalace haka na mutane suke so idan mutum yana nagari in ya bari sai a ce ya koma idan mutum yana lalatacce ya kama hanya ta gari sai ka ji an ce to ai ya kamata ya dawo ko kuwa zai nuna ma hanya ta gaskiya ko ko a ya kamata ya dawo akan waccan banna ko ko a ce ma ya lalace gaba daya eh kafin mu karkare karatu mas'ala ta kusan ta karshe shine cewa da ake cewa abu aqil ne da ghairu aqil a istilahi ne na malaman nahwu shi Allah ba a cewa abu kaza yana da hankali ko bai da hankali ga Allah inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun Allah yana magana da duk halittunsa duk abin da ya ga dama kuma yi masa magana sun mastawa ila samai wa hiya dukhanun fa qala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata atina ta'in qala yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ardi kum yana ma Allah tasbihi kuma Allah ya san da tasbihin su an gane ko tusabbihu lahu samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum Allah ce ba ku ji sai wanda Allah so ya ji kamar irin wato annabi Dawud inna sakhana aljibala ma'ahu yusabbihna bil ashi wal ishraq wat tayra mahshuratan kullu lahu awwab ai hatta da aqida ta mu'tazila da wanda suke tawili wanda ayu ce a ba ana nufin suna tsarkake Allah ba a'a alama ce ta kadaita Allah subhanahu wataala ko ai an ce suna ma Allah sujada sai a ce to ai ba suna ma Allah sujada ba ma'ana suna ma Allah subhanahu wataala biyayya wannan fassara ta saba ma abinda nassin alqur'ani ya zo da shi kuma a fassara zahiri ta ahli sunna wal jama'a sai mas'ala ta ƙarshe wadda da ita za mu ƙare karatu da yake cewa ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu allaha rabbi wa rabbakum an gane ko imamu abu amr ibn al-ala da imamu asim da imamu hamza da imamu yaqub sun karanta an i'budu allaha sauran kuma qura sun karanta an u'budu allaha ka wani ji an ce an u'budu allaha ko wanda ya san an i'budu allaha ya ce a an yi banna ya kamata ɗalibai ilimi su yi hatara da wannan sannan kuma qala allahu هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم an gane ko imamu nafi ya karanta qala Allahu hadha yawma yanfa'u sadiqina an gane ko yawma yawma ya karanta jamhur kuma sun karanta qala Allahu hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum mimun tanada damma a qira'ati jamhur a qira'o'i na jamhur shi kuma wancan hadha yawma a qira'ati imamu nafi dan kan wani ji an karanta yace a'a sai kuma abu na karshe shine da ce qala Allahu Allah ya ce mafi yawancin abubuwan da suka zo kiyama sai ka ji an ce qala Allahu Allah ya ce kuma kiyama bata tsayu ba shi yasa fi'ili madi yana daukan ma'ana fiye da goma a larabci fi'ili mudari yana daukan ma'ana fiye da goma fi'ili amri yana daukan ma'ana fiye da goma kadiba cikin ma'anin nahwu na ustaz Dr. Fadl Samar Ra'i in ban manta ba a cikin juz'i na biyu dama mujalladi hudu ne duk ma ka neme su saboda ka karanta wani an ce qala sai ce a'a ana nufin ya ce a'a nan da an ka ce qala Allah zai ce kai daga cewa ba a ce sai ya qulu Allahu ba dan kiyama bata tsayu ba ka daina rigima ka karanta usulul fiqh da, da balaga qala Allah fi'li madina ba a ce sai yaqulu Allah ba ko yaqulu Allah a'a an ka ce ya ce amma nan zai ci saboda mi saboda kiyama tsayawa za ta yi kuma babu wanda ya hana wannan babu wanda sai ya hana wannan abin shi faru li annahu mutahaqqiqul wuqu da haka ɗaliban ilimi ai hattara wani lokaci ka abi lafazi gashi na hakan ga a ce haka yanzu in ka ce qala Allah sai mu ce maka Allah ya ce dan Qur'ani ne in ka ce a'a Allah zai ce mu ce a'a nan Qur'ani qala Allah ya ce Allah ya riga yayi wannan magana kaga dole sai an koma ma littattafai sai an san usulubin larabci sai an san usulul fiqh sai an san usulul tafsir sai an san usulul hadith sai an san alqawaidus sarfiyya da annahwiyya da albalaghiyya da ulumul ala sannan a tunkari karatuttuka na addinin musulunci in ba haka ba fa sai kaga ka gane ashe cikin daji ne kake dan ya kamata mu dakanta ƴan uwa musulmi abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna an kai karshen suratul ma'ida sai darasin mu na 71 in akwai rayuwa za mu tashi a cikin suratul an'am da izinin Allah subhanahu wa ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh